السلام مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر قائما في قبره يصلي ranan da aka yi isra'i da ni na wuce da annabi musa alaihi salam yana tsaye ba a taɓa ce ma ruhi yana tsaye yana tsaye a kabarinsa yana tsaye ko? sai kuma ya je baitul maqdisi a kasibul ahmar ne nan sai ya je baitul sai kuma a hadisi na cewa sai idza musa qa'imun yusalli sai ga annabi musa a tsaye yana sallah رجل بالرجال شلوك كو وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبه sallan da sallan ya yi ya hau abin da ta fi buraka sauri ya isa masallacin baitul maqdisi yana sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi bayan ya wuce shi a Kasimul Ahmad wannan duka hadisan bukhari da muslim insha Allah to aru ala nafsi Allah ya wafakar da mu ba da dabara mu ba da kokarin mu ba ba za mu kawo hadisin da ake sabani a ingancin shi ba a duka karatu har Allah ya sa mu kai sai roƙar in Allah ya yarda duk hadisin da ake sabani a ingancin shi za mu aji mu dauko wanda aka yi ijma'i a ingancin sa
lafiya
bayan nan sallallahu alaihi wa sallama ya je sama ta shida bayan duk abubuwan da aka yi kuma sai ga Musa alaihi salam a zaune ko an wuce shi inda kasibul ahmar an je baitul maqdis an same shi a tsaye a sallah an je sama ta shida kuma an same shi alaihi salam to idan al'amarin annabi Musa alaihi salam haka ya faru ma faluka bi amri sayyidil awwalin wal akhirin to gaskiya wajen ba wajen tsawaita tattauna irin wannan matsalolin bane shi ne shehu radiyallahu anhu ya gaya mana wa amshi bi ta'dibin li tahar musallima shi kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ma min rajulin yusallim alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam hadisin tirmidhi wanda babu sabani cikin ingancin shi ko da yake an yi maganganu a cikin Abu Sakhrin wanda ya rawaita hadisin daga Qais ibn Abdullah to amma dai kauli mafi rinjaye har malamin sai ya zo yana ma hadisai ya yadda da wannan ya mai da wancan to ya yadda wannan hadisin ingantacce munajiya min Allah khazina sirrihi wa mu'ti dawil safati kanzan wa magnama yace idan na shiga ina munajati in an ce munajati shine ganawa mu kula unaji baiti mai rufa sai ce unaji ko idan ka kira daga nesa sai a ce na da da idan ka kira na kusa kusa sai a ce na ja kalmar ɗaya ce duka kira ne illa kiran na kusa na ja yunaji kiran na nesa na ja yunaji ka'idar take haka take har abada wanda yake na kuma banda a larabci ba inda wannan tahkimin yake ba inda wannan watan tsarin ginin kalmomin yake sai a yaren larabci kadai munaci amin Allah ina munajati ba ta ganawa da aminullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka amini amintaccen Allah subhanahu wa ta'ala to duk amini kuma har abada shine khazinus sirr duk amini to shine khazinus sirr ko a السر عندي في بيت له غلق شو تجانبه باعت مفاتيحه هو الباب مغلوق كوم غلق آه أمينين سؤال يباع أسيري duk wanda ka yana cewa yana tona asirin Allah subhanahu wata'ala to ba amini bane da aka ba asiri aka ba shi an ba shi wani abu ne mai kama da asiri sai ɗauka sirrin ne sai je yana yaɗawa saboda shi ba ta ɗauke shi kaman wa mahaukaci ne sahu da ya zo neman abin sai aka bashi wani abu daban da abin da ake kula da shi shi almasun din saboda a tsari akan jawabin da sai ne bashir ya faɗi wacan ya kamata mu san cewa sirrin Allah subhanahu wataala sauki sanin Allah subhanahu wataala sauki sauki ne wanda yake ana mashi ramzi da zuciya ana mashi ramzi da zuciya amma zuciyar ma ba ta bace abin ya wuce zuciya amma dai ana misa ana mashi ramzi ne ana zuciya a matsayin ramzin sani na wajensa to sauki kuma an san sauki ba test test test t-a-s-t-e to duk abin da yake sauki ne to baya abbaruwa baya abbaruwa saukin harshe ma mafi kusa kenan saukin harshe ba wanda zai iya cewa ga yadda yake duk da Allah ya baka baiwa Allah bai yi yare ba bai ya yare lugha Allah ta'ala bai yi ta dante ta'abiri akan zauki ba ina fatan Allah ta'ala bai yi yare language ba a yi ta don ta iya kunsan abin da yake zauki ne ba an yi ta don wani abu daban ne don ta abbara mawaji da mashayar da sauransu da manufofi amma ban da sauki shi yasa duk yadda mutum ya kai da gwanintan yare duk yadda ya kai da gwaninta duk yawan kalmomin da Allah aka ba shi kuma duk yawan mujalladan da zai wallafa ba zai iya gaya maka ɗanɗanon abu yadda yake ba da za a baka baka taba shan mangoro ba ko baka taba shan lemun zaki ba sai a ba mutum biro da takarda a ce ya bayanin yadda ɗanɗanon mangoro yake ko ya bayanin yadda ɗanɗanon lemun zaki yake duk yadda zai yi ba zai iya ko kalma dubu nawa zai rubuta ko mujalladi dubu nawa zai rubuta wannan ɗanɗanon harshe kenan amma ba luka bi ɗanɗanon sanin Allah subhanahu wa ta'ala Isra'il wahala tana zuwa ne lokacin da mutumin da Allah ya ba wani nasibi cikin wannan ramari ya yi ƙoƙarin ya sa harshe ko yare ta'abbar abin da ta'abbar abin da ba a yi yaren don ta yi shi ba ba ko cikin kaloli ba malamai suna cewa da mutum zai yi ta ƙoƙari ya faɗa maka kalar ruwa zai gama wahala ne kawai ya bar ruwa ruwa ma kenan gashi yana kiransa da idan shi yana mu'amala shi ba ya iya wadatuwa da shi amma da lafiya da Allah mai ne kalansa sai dai ta gaya maka kalan kwanoni ko kalan tankuna ko kalan abubuwan da suka kunshi ne ruwan amma ba ruwan ba ko to balle zaukin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya affaruwa ba da mutum raka abin da ake nema da wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wani rabo a cikin sanin Allah subhanahu wata'ala to ya gane Allah subhanahu wata'ala bai yi yare dan abbara wannan abin ba duk abin da zai yi kuma in mai rabar ne to ba zai wuce santi ba shi kuma santi abin dariya ne wajen masu hankali in mai rabar ne ba zai wuce santi ba shi ake ce ma shafahu shafahu ainihin ma'anansa dilal al-harfiya literal meaning ɗinsa shine santi ومعطي ذوي الطاقات wa masnama wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mai ma'abu talauci wato talakawa ma sai ya ba su dukiyarta kan bitarta na arziki ba ga shi mun gani shekara tamanin da suka wuce sarkin wata ƙasa a raƙumi yake yawo a raƙumi yake yawo ko ba haka bane tufafi ma kila sai ɗaya biyu ya mallaka shekara tamanin da suka wuce yanzu sai da aka yi lokacin da wannan ƙasar inda za ta yi kyautan kyautan dala biliyan ɗari biliyan ɗari daga taskar da take da shi kamar ba ta ba da komai ba iyo take yi a saman fetur da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uci mafati ya hakunun fil ardi ko ko mu fi zawil faqati misali ne wannan ma'anar ma'anar maganar shawu ba zai kare ba ko matukan sairin shawu radiyallahu anhu cikin Allah wanda bai da iyaka to amma misali ne da za mu gane kwarai ka mun san su a hadisai ga sunan mutane wanda suka zo ba su da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su dabbobi tsakanin duwatsu guda biyu ya ce su kora to amma ga misali yanzu kuma tare da mu mutane wanda suke cikin tsananin faka da talauci suna rayuwa ruwan da za su sha ma ba su da shi amma albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa daga ruwan garin ma ake guzuri ruwan garin ake zuwa a sayo a guzuri shi zuwa sauran duniya ko ba inda ake sayan ruwa a guzuri a kai babu a ji ana sayan ruwa ana guzuri jarka jarka sai ruwan wannan garin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alfarma albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ga mutanen suna iyo a cikin taskan arziki kuma sai zai fasa cikin zan sallallahu alaihi wa sallama haka yake ba waɗanda ya so kuma kamar yadda ya inganta hadisi mun sani gaba ɗaya hadisin mu'awiya ibn abi sufyan wanda yana cikin bukhari ko bukhari ya ruwaice shi daga hibban shi kuma ya ruwaita daga abdullahi ibn yusuf shi kuma ya ruwaita daga ibn shihab ibn zuhri shi kuma ya ruwaita daga kuma ibn abdurrahman shi ya ruwaita daga معاوية بن أبي سفيان رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا قاسم والله المعطي والله المعطي وأنا القاسم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولن تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون محل الشاهد يأتي والله المعطي وأنا القاسم Allah subhanahu ta'ala duk abin da ka san ana bayarwa Allah ne mai bayarwa kuma duk abin da ka san Allah yana bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ni ne mai rabawa shine ma'anar alif da lamin da ke cikin jumlolin Allahul mu'ti shine ma'anar alif da lamin fa Allahu mu'ti ba Allahul mu'ti Allah ne mai bayar da duk abin da ake bayarwa shi ne ma'ana Allahul musiba Allahul musiba wa anal qasimu ni ne mai raba duk abin da ake rabawa sallallahu alaihi wasallam ba wa ana qasimun ba wani riwaya ya ce inna ma ana qasimun ko wallahul mu'ti malamai suka ce wannan wallahu alam shi ne manufan shehu radiyallahu anhu da wanda yake wani riwaya an rawaito Allahul mu'ti wa ana al-muqassimu kuma ka san ma'anona ne daban-daban Allahu mu'ti wa ana al-muqassim sai ga shi radiyallahu san a tafsirul usuli tun a tafsirul usuli dan ya dan to kuma ga shi wanda ya karanta hadisi zai ga wannan zurfin shehu din cikin kuma tilalan tsamo ma'anonan nasoshi da jinsin ɗinsu a cikin diwanin sa wannan ma karatu ne da Allah ya ba mu kai ya ba mana wanda za su yi mana yadda shehu radiyallahu anhu mun san jinsin da ake ta'afirin hadisai da ayoyi a cikin diwanin sa abin ba wai haka nan aka zama abin da aka zama ko bayan tsallalar jihar mutan ilmi wal huda ba su yi mutane kai su bi alimi ba haka nan bane shawu radiyallahu anhu tun a bidayar sa sai da ya kai kimman karshen abin da mafi zurfin ilimin al'umma suke kokarin isa zuwa gare shi ya za shi wasu yanke gamar kasiman ومقسمة واتن إن حديث قاسما والله المطيع وأنا القاسم كذني قاسما إن حديث والله المطيع وأنا المقسم كذني ومقسمة وما تلك سنة لبنبنشي أجلالة menene ma'anar kasimu ina ba wannan ba wannan ba wannan shine kasimu ina rabawa menene ma'anar kasimu ina ba kowa daidai abin da ya cancance shi ba za a kara ba sai ga mubalaga na bayan wango na rabawa watan ba wanda ba ni nake bashi in aka bashi to ba abin da za a bashi fiye da wannan wannan abin da aka bashi shi ne daidai shi Muhammad Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a bayan hisiya ba dan duk an fara hankalin mutane yana tafiya zuwa kyauta na kuɗi kaza dinari azurfa ba su kadai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har al-abawahibul ma'anawiyya ba su kadai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har har abin da yake mawara alhissi wal ma'ana yana bayarwa ko don bai da sai tare Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya bayar ya bayar ya bayar a ƙarshe ya bada kansa ko ba abin da bai bada ba ya bada aljanna ya bada imani ya bada tsoron Allah ya bada lafiya duk inda da to hadisai ga sunan za a yi ta karantawa a Bukhari da Muslim ko a ƙarshe ya bada kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani irin kyauta ne wani bil ijma bil ijma ba wanda kansa na fa bil ijma wannan ba wani wanda ya sabani cikin wannan fuqaha ba ka da haƙƙin saboda talauci ya dame ka ana kuma sai da koda a wata ƙasa yana daraja ka je ka ce a cire naka ɗaya a kama wani ta yi mai idan ba naka ba kayan Allah ne wadi'ar Allah ce a cikin ka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shi kan kansa ne gaba ɗaya ba mutanen ansaru وكل له ما لابن حرب القوم وإنما يغيرني من حظه ذا المحبب يغيرني من حظه ذا المحبب شيخ رضي الله عنه yace kowa ya sami abin da ya samu amma ni ba wanda nake kishi da shi sai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ba ku kaina shi bai yarda da ku ba mutane su koma da dukiya su koma da dabbobi da dawakai da daura kuma ku koma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin zai zaure kan zan sallallahu alaihi wasallam shine mai ba wanda suke cikin tsananin talauci taskan da sun yi sallama sai na Abdurrahman ibn Auf lokacin da ya zo Madina watan abin da zai ci ma ko inda zai zauna ba ya da shi amma da manzo Allah sallallahu alaihi masa addu'an albarka sai da ya zama ana kwana a kuni dabbobi suna shigowa garin madina ba su gama shigowa ba da dukiyarsa in aka ce ga ayarinsa ne wanda ya aike da su matake sun dawo sai a kwana a kuni ana shigowa garin madina ba su gama shigowa ba wani babban mai kudi haka za su wuce ta gari ko sai ta shigowa a kwana a kuni suna shigowa ba su tsari ba haka dai za mu ga wannan sa cikin dukkan so أناديه طه منحمنا محمدا أتاك خديم شائب الفوت معدما شيخ رضي الله عنه يقول إنا كرنا أناجي أنادي so أناجي أنادي saboda watan watan a nuna mana sallallahu alaihi wasallama shine annan shine a can ko wala sawaru ne da ake kace da mai rasu ya shakti mahmudin da yana tabbata shi ne a cikin ma shi ne shehu shehu dan a nuna mana kuma watan kimman soyayya don soyayya ita zama sallan munajati ne bata cika ba ita zama sallan nitabi ne daga nesa bata cika ba sai ta haɗu duka ko kamar yadda shi a maulana shawul mushri Allah ya kara masa yarda yake fado ma zada ni hubbul khalili wa qurbul khalili wa bu'duhu wa la wasluhu bu'dul hadidi wa qurbuhu wa la wasluhu fi dahr illa ta'attusha munadihi taha munhamina muhammad ina kiran shi taha munhamina munhamina ɗaya ne daga cikin sunayen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ake zo a cikin ishahu yohana ko cewa an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan suna kuma mun hamida watan sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo a cikin littafin da suka gabata wasu su suna nuni zuwa da sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ma'anan su wasu su suna nuni zuwa da sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kiman su na adadi misali barik qurayb barik qurayb ma'anansa ahmad a yaren a yaren somiriya ma'anansa ahmad misali maz maz maz maz sunan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ainihin mutukin shi ana cewa maz maz amma ainihin mutukin shi ainihin yadda yake a yaren maz dimaz maz dimaz ne to maz dimaz kuma in ka kalle shi ta hanyar kiman adadi zaɓin za ka kalle shi a matsayin dadan abu ɗaya ne to in ka lissa ma zai baka adadin sunayen muhammadu ba wanda fa inda biyu misali iliya iliya ɗaya daga cikin sunayen sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne a cikin littafin su in ta duba za ka shi ma hankali ta kiman adadi zai baka adadin sunan ahmadu ko to haka dai sunayen suke hamsin da uku ko watan kowanne ko dai ya zama ta hanyar kiman adadinsa ne ko ya zama ta hanyar ma'anansa to munhamina ma'anansa a cikin yaren rumaniyanci shine muhammadu to daga shi ma'anansa ta hanyar dilala ne yana nufin kuma kamar da aka ce yana cikin ifahu yohana an kira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan suna amma dai shine ainihin ma'anan muhammadu ataka khadimun ga khadiminka ya zo maka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sha'ibul fudi wanda yake dukkan gashin sa alfu shine wannan gashin na cyborg ko wanda yake gefen ya ke ce masa da Hausa saji sajensa gaba ɗaya ya yi fari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ataka khadimun sha'ibul fudi so menene shehu radiyallahu anhu yake faɗi a ala anna ilma Allah la yatawaqqafu kama taqwa sayyid al-amaimi ba'daha ala anna ilma Allah la yatawaqqafu wata gayanan da shehu radiyallahu anhu ga mana wurare da yawa can fa ma aswa al-asima sunan muna'aman yuqaribu naw'an min dhunubin wa ma aswa al-isyan wa shaybu ilman radiyallahu anhu wata dai yana ga mana shani kurkudi wata har yanzu a wannan shekarun amma shehu radiyallahu anhu yana nan muta'alliqan mutashabbizan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin an sanya al'ada karam yana da lokaci wato soyayya mai tsanani yana da lokaci lokacin sa shine lokacin samartaka amma duk mutumin da kaga ya kai adad iyali nauyin iyali bai shagaltar da shi daga garan fito soyayyan sa bai karfi da aka babu mamaki in kaga matashi shekara goma sha ko ashirin da yana da soyayya mai ƙarfi